أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ فضلي لنا بهذا المحبر والتاطف بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه بايا هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon haduwa a wannan zawiya mai albarka a wannan rana mai albarka wadda za mu fara karatu a yau akan fannoni guda biyu fanni na farko shine fikihu na fahimtar addinin musulunci yadda za mu ƙara bitar ibadunmu abinda muke yi daidai mu godewa Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake da buƙatar gyarawa mu gyara kamar dai yadda ya zama mun sani daman addinin musulunci addini ne da ake buƙatuwa zuwa ga bautawa Allah bautawa Allah nan ya zama an yi shi daidai da yadda addinin ya tsara ba yadda muka ga ya dace ba to ba yadda za mu iya dacewa da daidai da yadda addinin ya tsara sai mun bulita taffan da aka rubuta mana waɗanda suka faɗi tsarin yadda ake bautawa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ya sanya muka ɗauki tare da shawarar ƴan uwa muka ɗauki littafin afdari amma ba afdari to ba zan ce ba afdari wancan da muka sani ba wancan da muka sani din sai dai bisa wannan tsarin ko su'al wa jawab akwai ɗaya daga cikin malamanmu a nan Najeriya a Sheikh Muhammadu Kane Gusau mazaunin Kano wanda ya ɗauki littafin afdari sai ya maida shi tsarin tambaya da ansa tambaya da ansa yadda so da yawa za a zo ana yi maka karatu amma ya ka zo maka karatun da sigar tambaya zai fi isar maka da sako to kamar dai yadda wasu daga cikin wasu suka sani dama mun yi karatun ahalari tun daga farkon shi har ƙarshe kuma an ɗauka ‘yan uwa da yawa da an yaɗa suna amfana da shi to yanzu wannan tsarin da za mu ɗauka kuma zai ƙara bitar wancan karatun da muka yi ya kuma ƙara haska mana littafi na biyu da za mu riƙa karantawa shine al-shifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa sallam shahararren littafin da aka tara ba dan komai ba sai dan soyayyar annabi muhammad da faɗa mana irin girmamawar da Allah ya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da mu wani haƙƙi ne na annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya rataya a kanmu sannan menene ya wajabta mu nasabta wa manzan Allah menene ya wajabta mu kore daga shuhuhun manzan Allah me ya zama ja'izi za mu iya sufanta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da shi sannan kuma menene hukuncin mutumin da ya kaskantar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun kankanta wannan kaskantarwar wannan duk zamu iske shi a karatun littafin ashifa kuma insha Allah tabaraka ta'ala zai zama yan Allah ya kaddara muna gari kuma wani uzuri wanda bai fi karfin mu ba bai gita ba duk ranar Laraba za mu rika haduwa a nan ina zaton zai zama kila ranakun Laraba din za mu yi wani karatun kafin isha'i ko tsakanin magariba da isha'i sai mai akdari idan an kammala sallar isha'i kuma sai mai ashifa amma dai yau da ki farawa ne ya zama duka bayan isha'i din amma in Allah ya kai mu tabaraka ta'ala daga rana ce zai zama karatun ya zama daga magariba ne zuwa bayan sallar isha'i daga magariba zuwa isha'i mai akdari daga isha'i kuma zuwa abin da ya sawwaka mu yi a ashifa ba tare da wani dogon gabatarwa ba sai dai kan mu fara zan roki abu daya shine zan so kamar yadda aka zauna ga wasu da littafin a hannu zan so zuwa rana ya ce idan na zo in ga kusan kowa da littafin dan muna so mu yi shi ba a tsarin kawai a saurara lakta ba ya zama tsari ne na ɗaliban ilimi ana bin bakin ana fassarawa abinda ake da neman ƙarin tambaya a yi tambaya zai amfane mu ga baki ɗaya idan Allah ya sa akwai wanda suke da ikon da za su iya fansowa ma su raba mu ƴan uwa sun kyauta in sun yaka wanda kuma zai je ya fanso da kanshi shi ma dai muna fata daga nan zuwa rana ce idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu mu iske littattafan da ke hannun ƴan uwa ya fi haka yawa Allah ya taimake mu Allah kuma ya sanya dacewa a cikin abin da za mu yi kuma Allah ya sanya mu yi dan neman yardan Allah dan neman mu haɗu da Allah lafiya albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muna kuma roƙon Allah ya amsa mana abin da za mu yin muna roƙon Allah ya iya mana dan ba abin da muka iya sai abin da Allah ya iya mana muna roƙon Allah ya iya mana a kai tsaye za mu shiga cikin wannan littafi a juz'in shi na farko ya fara da bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim za mu ga yana yawan maimaita harufa guda biyu akwai sinun wadda yawa rufu'a akwai kuma jimun wadda yawa a fataha ko a idan ka ga sinun din nan da rufu'a yana nufin su'alun su'alun duk mun san ma'anar su'alun da ya tambaya ne idan ka ga wannan jimun din da fataha a sama yana nufin jawabun ma'ana ansa kenan duk lokacin da kaga a layin sinun din nan yayi wani abu to tambaya ce a layin jimun abin da duka gani shine amsar tambayar da yayi dan haka ya fara da su'al yace tambaya ma huwa awwalu ma yajibu alal mukallafi menene abu na farko da ya zama wajibi akan mukallafi to yan wa ya kamata mu rika yin karatun nan tare ta hanyar ina jefa tambayoyi muna amsawa gaba ɗaya abin zai ƙara taimaka mana kafin mu amsa wannan tambayar da yace ma huwa awwalu ma yajibu alal mukallafi menene farkon abin da yake wajibi akan mukallafi to ina da tambaya guda biyu kafin shi tambaye shi ya amsa ta tambaya na farko menene mukallafi ko wane ne mukallafi barakallah baligi ina son zan ji daɗin karatun in ya tafi haka baligi to menene abin da ke alamta mutum ya zama baligi kowane mutum ma in muka gani baligi ne ko ku a'a akwai bambanci tsakanin baligi da wanda ba baligi ba in haka ne menene ya bambanta baligi da wanda ba baligi ba a takaice tambaya ta ina tambayar menene alamomin balaga da suke alamta mutum ya zama baligi akwai fitar gemu masha Allah eh akwai gashin hamata na'am na'am masha Allah wani ya kara mana eh akwai mafarki barakallah sai me kuma sai ji kamal murya tana canjawa masha Allah alamomin balaga malaman fikihu sun raba su kashi biyu akwai manya akwai ƙanana manyan alamomin balaga su ma sun rabu biyu akwai wanda sun keɓanta ga mace kaɗai akwai kuma wanda sun haɗa mace da namiji ga baki ɗaya al'imam ibn ashir yana ce mana a cikin littafin shi manzumat ibn ashir al-murshid al-mu'in yana cewa wa kullu taklifin bi shartil aqli ma'al bulugi sai faɗi menene balaga din sai ce bidamin am hamli أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر yace dukkan taklifi mutum ba zai zama mukallafi ba tukunna sai ya zama sharadi yana da hankali tukunna mahaukaci ko shekarar shi ba mukallafi bane to da haka sharadin taklifi akwai hankali sannan bayan hankali sai balaga to menene balagar sai cewa yi ma'al buluji sai ce bidamin wannan damu da ya faɗa alamar balagar kiyamata ne shine jini jinin al'ada duk yarinyar da ta fara ganin jinin al'ada to ta zama baliga dan haka in tana da hankali ta zama mukallafa ɗaya kenan bidamin amma hamli ko kuma yarinyar da aka aurar da ita tun tana 'yar ƙaramar yarinya bata fara al'ada ba aka kai ta gidan mijinta ta tare da mijinta bata kai ga fara ganin al'ada ba sai kawai ta ga bayyana ciki to ita ma wannan ta zama baliga wato bayyanar ciki ga mace ta yana alamta balaga ko da ba ta ganin jini ba sai ta ga ta dauki ciki to ta zama baliga dan haka in tana da hankali ta zama mukallafa shine bidamin am hamli sai ce an bi maniyin ko au bi maniyin shine fitar maniyi ta hanyar sha'awa ko a mafarki ko ba a mafarki ba duk mutumin to wannan alamar ta hada namiji da mace duk mutumin da yayi mafarki yana saduwa kuma sai ya tashi ya ga mani ya fita a jikin shi to daga ranan da ya fara ganin wannan ya zo baligi dan haka idan yana da hankali ya zo mukallafi wannan ko namiji ko mace duk ɗaya ne au bi imbati sha'ar shine abin da malam ya faɗa bayyanar gashi amma gashi mai tauri ba irin gashin da za a gani irin na yara mai laushi ba haka ja shine wuraren bayyanar gashi akwai gemu da saje da gashin baki wannan namiji yake banta dan ba a san faye samun mata da gemu da gashin baki da saje ba ba a samu wannan sufan namiji ne akwai gashin hamata da gashin mara wannan mace da namiji duka to duk wanda ya ga wannan alaman balaga ko da bai ga waɗancan ba fa ko da mace ba taɓa ganin al'ada ba ba a ganta da ciki ba ba taɓa yin mafarki mani ya zuban mata ba amma sai ta ga gashin hamatanta ko gashin gabanta ya bayyana ta zama baliga haka namiji ko bai taɓa yin mafarki ba sai ya ga gemu ya fito masa da gashin hamata da gashin gaba ko wani daga cikin waɗannan ya zama baligi daga nan ya zama mukallafi kenan in yana da hankali a aubi in bati shar ya ce to duk wannan idan ba samu ba aubi samani asharatin haulan zahar duk namijin da ya kai shekara sha takwas ko bai ga ɗaya daga cikin alamomin nan ba na balaga ya zama baligi in yana da hankali ya zama mukallaf to a nan tun da ya ce aubi samani asharatin ya faɗi shekara sha takwas to wannan makura ne ƙasa da sha takwas idan ya ga waɗancan alamomin ya zama baligi to wannan shine mukallafi to dan haka sai ce to wannan mukallafin daga lokacin da mutum ya zo mukallafi ya balaga ta zo mai yana da hankali menene farkon abin da ya zama wajibi akan shi shine tambayar da malam yayi anan sai ce jawab ansa to wannan amsar shine abin da mai ahlari ya rubuta dukkan mu mun san da ka dauki ahlari abin da zaka fara gani yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi to shine amsar tambayar wannan sai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi abu na farko da yake wajabta akan mukallafi shine tashihu imanihi ya inganta imanin shi menene inganta imani duk abin da imani yake bukatuwa zuwa gare shi rukunan nan na imani ya tabbata ya cika su shine an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wato sharɗin imani guda shida rukunnan imani guda shida waɗannan rukunnan ana so duk mukallafi ya san menene ma'anin imani da Allah menene ma'anin imani da Allah ya imani da manzannin Allah yake ya imani da littafan Allah yake ya imani da mala'iku yake ya imani da ranar lahira yake ya imani da ajjara yake waɗannan abubuwa su ne ake buƙatar tunanin mukallafi ya ingantu a kansu Allah shi kaɗai ne samamme samuwar shi ba ta da farko ba ta da ƙarshe Allah baya buƙatar komai wurin kowa kowa kuma yana da buƙata zuwa ga Allah tabaraka wata'ala Allah ya wadatu daga makani ko mahalli wani wuri ba zai ɗauki Allah ba duka dai alamomin imani Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah mai zance ne amma yana ji ba da kunna ba yana gani ba da ido ba yana magana ba da lafazi ko sauti ko harshe ba Allah mai iko ne kudura kenan Allah mai irada ne Allah masanin komai ne ba abin da ya faku a janabin Allah a cikin ilimin Allah tabaraka wata'ala duka waɗannan shine imani da Allah nagartaccen imani Allah imani da Allah kenan imani da manzannin Allah kai imani cewa Allah ne ya aiko su kuma dukkan manzanni masu gaskiya ne kuma dukkan abin da Allah ya aiko su da shi sun isar ba su rage komai ba kuma dukkan manzanni ba sa sabawa Allah sun kiyaye gabansu gaba daya daga sabawa Allah wato suna da sufar amana suna da sufar gaskiya sannan sun isar da abin da Allah tabaraka ta'ala ya aiko su da isarwa wannan in ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya haɗe maka wannan sannan imani da mala'iku, imani da littattafai, imani da ranar lahira, imani da aljanna, imani da wuta, imani da kaddara da sauransu, duk suna bin bayan imani da manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Tunda ya riga ya faɗa duk akwai waɗannan tokai imani. Haɗaɗɗen imani ijimalan shine duk abin da annabi Muhammadu ya faɗe shi ka yadda da wannan abin. To wannan shine inganta imani. Sai ce to na ɗaya kenan. duk kowane mukallafi abu na farko da ake bukata a tare da shi shine inganta imanin shi ya zama yana da kyakkyawar aqida aqidar da babu a a sufanta Allah da abin halitta ba ta jisimi a cikinta kuma babu korewa Allah sufar da ya sufanta kanshi da ita ba ta aqili wato sufa a aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba aqida ta mubtadi'a ba da firqud dalla sai ce to daga nan thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard aini to idan ka san Allah kai imani da Allah ka kyautace imaninka to akwai abubuwan da Allah ya farlanta maka na dole sai kayi dama mun san farillai kashi biyu ne ko akwai fardu ainin akwai fardu kifaya menene fardu ainin fardu ainin shine wata ibada ta farillar ta haukanka wanda duk duniya da za su haɗu su yi ba su ɗauke maka ba kai ma sai ka yi to shine fardu ainin kamar me kamar sallah zai tambaye mu menene fardu ainin din kamar sallah yanzu in duk duniya za su haɗu su yi sallah ni in ban yi ba wannan ta duk mutanen duniyan bata amfane ni ba ko bari ka ji ko da wani masoyi daga masoyana zai ce zauna ba sai kai ba ni bari in maka bai yi ba wani ba zai ma wani ba to shine fardu ainin to duk yara wannan ibadar shi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi sannan ya san da me zai gyara farillan shi na wajibi farillan shi na aini su ake cewa farillan ka fardu kifaya kuma mun sani shine farillan da wani zai iya dauke ma wani yanzu misali mun san cewa yin sallama sunna ne amma mayar da sallama wajibi ne to da wani zai zo masallacin nan sai ce mana assalamu alaikum idan duka muka yi shiru ba wanda ya ansa to duka mu mun yi tarayyar cin zulubi amma da mutum ɗaya zai ce wa alaikas salam wa rahmatullah ko wa alaikumus salam wa rahmatullah shi kenan shi ɗayan nan ya ɗauke mana wannan zulubin farzu kifaya kenan to farillai na kifaya su ma suna da yawa to farillar aini ita ce wadda wani ba zai ya dauke maka ba to dole ka je ka koyi ya ake yi dole ka koyi ya ake yi sai ce su'al ka ayi shay'in yuslihu bihi farda aini sai ce to kamar wani abu ne wanda bihi da shine yuslihu farda ainihi mukallafi zai jarta farillan shi na wajibi farillan shi na aini farillan shi na ka jawab sai ce ga amsa yace ka ahkamis salati kamar hukunce hukuncen sallah sanin hukunce hukuncen sallah shi zai sanya ka iya inganta sallarka to ka je ka san hukunce hukuncen sallah wa taharati haka dahara in an ce dahara da ma'ananta gamammiya kama ruwa ya ake yin wajen kama ruwa ya ake alwala ya ake taimama ya ake wankan janaba ma'anan ɗahara da ma'ananta gamammiya kar mu ɗauka ɗahara ta wurin bahaushe a wurin bahaushe sai ce ba ai ban da ɗahara ma'ana bai je yayi tsarki ya kama ruwa ba a wurin bahaushe ya takaice ma'anan ɗahara da wannan amma ma'anan ɗahara da ma'anan shigamammiya shine har alwala tana ciki wankan janaba yana ciki wankan biki yana ciki wankan haila yana ciki ko taimama ma tana wakiltar alwalla da wanka lokutan da dalilan da suka hana alwalla da wanka da ruwa ya tabbata kamar yadda zamu isko anan gaba sai ce wasiyami da azumi azumi ma fardu ainin ne wani bayawa wani azumi wani bayawa wani azumi ba za ka ce to wane wallahi azumin ne yana ban wahala ba sai ce kawai kai zaman ka ni zan yi maka in na yana zan yi naka ba zai yi ba to tunda wani ba zai maka ba dole ka je ka san hukunce hukuncen azumi dan ka iya kyautace azumi ka inganta azumi da shi sai ce su'al tambaya ta gaba thumma ma za yajibu alaihi ghairu ma taqaddam sai ce shin waɗannan abubuwan da aka faɗa a hakamis salati a ko ko a'a a tasahihul imani wa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi shin bayan waɗannan abubuwa guda biyu da aka ambata akwai wasu abubuwa da suka zama wajibi akan mukallafi ko bakin su guda biyu sai ce a'a akwai karka dauka in an ce kawai wajibin mukallafi shine ya gyara imanin shi sai ka ce na gyara ya je yayi ilimin yadda zai kyautace ibadin shi na farillanka ce na koyo shi ce nan yanzu ba sauran wani wajibi a kaina sai ce a'a ba shi kadai bane akwai wasu sai ce to in akwai wasu summa ma za yajibu alaihi ghairu ma taqaddam to sannan menene yake zama wajibi ga mumini mukallafi bayan abubuwan nan guda biyu da aka ambata sai ya ce jawab ga ansa wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillahi ya zama wajibi ga mukallafi ya kiyaye iyakokin Allah wa ya kifa inda amrihi wa nahayihi ya tsaya iyakar inda Allah ya umarce shi kar ya wuce ya tsaya iyakar inda Allah ya hane shi kar ya wuce misali Allah ya umarce mu mu yi sallah biyar a wuni ta farilla to mu yi biyar da Allah kar mu cewa Allah ba mu gaji ba sai mun yi goma a'a mu yi biyar da safe za mu yi sallan asuba raka'a biyu shine farilla to da Allah mu tsaya daidai inda Allah nan yace kar ka tashi da safe ka ji kana jin karfin jikinka in kai biyu sai ka ce kai biyu tayi kadan ai ban gaji ba bari in kara su zama hudu kar ka yi wannan inda amrihi ka tsaya inda ya umarce ka biyu yace kai to kai biyu azumin ramadana talatin ne ko ishirin da tara sai aka yi talatin ko ishirin da tara wata ya tsaya kar ka ce wallahi ni ban gaji ba dan haka zan hada hashawar duk sai na azumce su gaba ɗaya kar ka yi wannan wajen umarni kenan wajen hani Allah ya ce kar a sha giya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ko sai kaga a wajejen mu ana yin giya da hatsi burkutu kenan ko ana yin giya da hatsi yayi kama da kunun zaki ko sai ka ce to ni har kunun zaki ma na haramta ba zan sha ba tunda ai duka da abu ɗaya ake yin da hatsin nan ake yin giya da hatsin nan ake yin kunun zaki da haka har kunun zaki ba zan sha ba a kar kai haka tsaya iya inda Allah ya hana giya ya hana kunun zaki bai hana ba ka sha abinka kar ka haramta kanka lima tu harjimu ma ahallallahu lak tamtaji mardata azwaji to wannan wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi sannan bayan nan wa ya tuba ila Allah subhanahu qabla an yaqta alayhi sannan dan adam dole ba wanda ya isa ya zauna ya ce shi bai saba wa Allah ba wannan isma sifar annabawa ne amma in ka cire annabawa da manzanni a mutane ba wanda baya sako to menene wajibin mu idan mun yi sako shine tuba mu tuba zuwa ga Allah cikin abin da muka aikata na sako kabula an yaskata alaihi tun kafin Allah ya fushi da mu ma'ana ya azabtar da mu akan sabon mu hanyar azabtarwar da Allah yake mana akan sabo kar mu dauka sai an je lahira ne kawai zai dauke mu ya jefa a wuta wal iyaz billah muna neman tsarin Allah daga shiga wuta ba shi kadai bane hanyar azabtarwar Allah tabaraka wa ta'ala ga mai sabo hatta ni'imomin da yake mana a duniya na'am ko za mu bari in mun gama karatu masu tambayoyi sai su zai fi tarkizi ko a daga nau'o'in azabar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai wa mutane ni'ima da baiwa maimakon su yi amfani da wannan baiwar cikin bautawa Allah da gode masa da gudan sabo sai ga muna amfani da wannan damar makin cikin sabawa Allah ma to yana daga nau'in azaba sai Allah ya canza mana wannan ni'imar sai ya kawo mana wahala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ma asabakum min hasanatin minani wa ma asabakum musabbat ma asabakum min hasanatin fa min Allah ba wannan ma nake son faɗa ba wanda yake tafi ma kasaba ta yidikum ya ku an kafir duk abin da kuka ya same ku na musiba ku kuka aikata zunuban da suka jawo muku wannan musibar dan ma Allah yana yafi abubuwa da yawa da haka wannan bana daga cikin nau'in azaba kuma wani ayana cewa wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid yana daga ci ya kwace ni'imar ya musanya maka gurbinta da azaba duka dai waɗannan alamomi ne na Allah ya yi fushi da bayi muna roƙon Allah ya ba mu ikon tuba daga zunubanmu kuma Allah ya kiyaye mu azabar shi ko a duniya ko a lahira albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka lura anan za mu ga abu guda hudu ne malam ya zana mana shine wujubu a hifzu hududillahi tabaraka wa ta'ala na farko wajaucin kiyaye iyakokin Allah wal wuqufi inda amrillahi tabaraka wa ta'ala wa nahyi tsayawa wajen da Allah ya umarce mu da inda Allah ya hana mu inda Allah ya umarce mu mu tsaya nan inda Allah ya hane mu mu tsaya nan kar mu wuce sai kuma wujubu taubati abubuwa guda hudu ne anan kaga in ka hada da wajibai biyu na farko tasawul imani wa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi kaga an samu wajibai guda shida akan mukallafi sai ce su'al sai ce to ga wata tambayar zai ƙara yi arabtu anna taubata wajibatun sai ce to yanzu daga cikin bayanin da kai na gane tuba daga sabo wajibi ne sai dai fa ma hiya shurutuha to menene sharuɗan tuba din jawab sai ce ga ansa shuruɗin taubati yace sharuɗan tauba akwai na farko annadmu alama fata kai nadama zuciyarka ta karaya akan abin da ya ya wuce ka na zunubi abin da ka aikata a baya na zunubi kai nadama akan wannan sharadi na farko kenan wan niyatu alla yauda ila dhanbin fi ma baki alaihi min umrihi sannan yayi niyyar ba zai ƙara komawa zunubi ba cikin rayuwar shi wannan niyya ne amma ka san baka isa ba ko to amma dai mutuwa ta iske ka da niyyar ba za ka ƙara ba at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu menene wannan yana so ya nuna mana waccan ayar take cewa allazina idza zalamu allazina wannan ayar alquran take ce mana الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون to walam yusirru shine al-israru ala zam ka doge akan zunubi ko ka tuba ma daman kana tuba kawai kana da tsarin gobe ma za ka koma wannan israri ne akan zunubi to ba sifar mumini bane sifar mumini idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah shine take su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi tuban Allah tabaraka wa ta'ala wa lam yusirru ko ba sa dogewa akan sabo kaga shine anniyatu Allah ya uda ila dhanbin fi ma baki alaihi min umri sai ce to wannan sune sharuɗa guda biyu manya manya na sharuɗan wanda yake so ya tuba sai ƙara tambaya ce su'al mata yatrukul ma'asiya to yaushe mutum ya kamata ya bar sabo yaushe ne sai ya kai shekara kaza ko ko sai sabon ya kai adadi kaza ko ko sai yaushe ne sai ce a ai wa yajibu alaihi an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha wajibin mumini mukallafi ya bar wannan saban a nan take in kana mutalabbisan biha in lokacin da tubar ta zo masa ma yana cikin saban ya bari a nan take to anan kaga mun samu karin sharɗi na uku to waɗannan sharɗa na uku sune sharɗan tuba tsakanin Allah da bawa akwai sharɗi na hudu wanda idan laifin da kai ba Allah kawa ba bawa ne kawa shine raddul mazalimi ila ahliha duk wanda ka san ka zalunta ka mayar masa da abin da ka zalunta ta yaya idan dukiya ce ka sace wa mutum ko da ka tuba Allah ya yafe tunda Allah ya ce karka yi sata sai ka je kai to yanzu ka tuba Allah ya yafe amma fa ko da Allah ya ce in an je lahira wannan abin da ka sata ma mutumin nan sai ka mayar masa shi kuma a ranar ba ka da abin nan da ka sata dan kayi rashin dubara wato ina ce kayi rashin dubara dama dan adam ya kamata tun lokacin da ka cuci wani ka san rashin dubara ne dalili da a ce akwai wata dubara da aka gano ana yi in ka cuci mutum a nan duniya in ka tashi zuwa lahira sai ka ce to na cuci wani abu kaza ku hada mun da shi a kabari in mun je lahira in miƙa mar yana yiwa to kuma an ce dole sai ka biya a can kuma ka bar abin da ka sata a nan duniya wasu ma kila sun raba gado kuma sun ci halal kai kuma za a je a tsare ka ce ka biya ta me za ka biya ta hanyar kwasan ladan ka a bashi idan baka da ladan fa an yi biyan bashi da ita saboda waɗanda ka zaluntan suna da yawa hadisin wancan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa atadruna maril muflis kun san wane ne matsiyaci wanda ba shi da komai sabai suka ce ba mu sani ba ya rasulullah yace shine mutumin da yayi ibada a nan duniya yayi sallah aka bashi ladan sallah an tara yayi azumi an bashi yayi sadaka an bashi lada komai sai ce amma fa ya cuci wancan ya bugi wancan ya zagi wancan ya zubda jinin wancan sai aka je lahira an gama hisabi ga ladar shi tari guda ga zunubi dan abin da aka samu kila ma yana ta murna ladan da yawa ne fa kafin ya wuce sai wani ya zo ya yi ƙara shi a wurin Allah ya ubangiji wannan nan a duniya ya cuce ni abu kaza kuma ni ban yafe mar ba dan haka ya biya ni sai a kwasa a ladar wannan mutumin sai a ba wancan ya tafi kaga lada ta fara ramewa sai wani shi ma ya zo ni ma ai ya muni sai a kwasa a biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka har ladar ta kare duka an yi biyan bashi kuma saboda daukan magana shi dai a duniya da yawa ce masu bashi ba su kare ba in wani ya zo ya kawo kara ce ni ban yaje ba sai ce to kuma kaga ba ladan da za a biya ka an kwashe to ya za a yi to shi wannan yanzu da ka cuta sai a kwaso zunubin shi sai a kara ma yace da haka sai mutum ya tashi ba ya da lada ko daya an rabar da ladar shi ga wasu har ma ya kwashi da kwan zunubin wasu ya kara maka shi shi kenan sai a yi wuta da shi Allah ya kiyaye to dan haka shine ko da ka tuba tsakaninka da Allah in ka zalunci wani sai ka yi raddul mazalim ila ahliha shine ka komar da abin da ka zalunci mutane ana mayar da su ta hanyoyi guda uku hanyoyi guda uku duk wanda ka zalunta kana mayar masa da haƙƙin da ka zalunce shi ta hanyoyi guda uku kowace guda uku nan ɗaya ta fi ɗaya ɗaya ta fi ɗaya wadda ta fi kwata-kwata ita ce ka samo wannan abin da ka cuci mutumin nan ka nemo mutumin ka bashi wannan abin shine na taɓa cutanka lokaci kaza gashi ka yafe mini hanya ta farko kenan hanya ta biyu idan wannan abin da ka cuci mutum ya riga ya ƙare kuma ba ka da shi ya za ka yi sai ka je ka same shi ka nemi ya biya na cuce ka abu kaza amma wallahi yanzu babu abin nan kuma ni yanzu na tuba ban so in je lahira da haƙinka ina roƙonka dan Allah duk abin da za ka faɗa mar na magiya ka faɗa mar ka ce ya yafe maka wannan haƙin in kuma ba zai yafe ma ba ya yi fansar wannan haƙƙin misali dukiya ce ka cuce shi idan ba zai yafe wannan dukiyar ba to ya baka wani ƙwadagon aiki da za ka yi mar kamfacin wannan dukiyar da ka cuce shi shi ne na biyu in ya ce ya yafe shi kenan wannan idan abin da aka cuta abin da zai iya ɗaukuwa ne an ciro shi daga can yanzu ma za a iya cire shi a maida akwai abin da ba a iya maida shi shine cin mutunci shine ka yi zazzage shi ne kai to wannan sai dai ka nemi ya yafe maka ka ci mutuncin shi lokaci kaza ko a gaban irin shi ko a bayan idan shi ka nemi yafiya hanya na uku shine ila mutum wannan da ka cuta yanzu ba ma ka san inda yake ba kuma ga abin da ka cutar gashi kana da shi a hannu amma yanzu a duk duniya ka rasa inda yake ila a kasuwa ne kuka haɗu ka cuce shi wani abu daga ran nan ko ba su ƙara ganin shi ba sai imani ya zo maka karatu ya shige ka kana so ka tuba naira dubu ce ka cuce shi misali ga naira dubu na amma ka rasa inda yake a duniya to ya za ka yi sai ka yi sadaka da ita amma ko da ka yi sadaka da ita ran da kuka haɗu za ka biya shi ba za ka ce na taba cutanka dubu ɗaya ba amma da na neme ka ban gari ba na yi sadaka da ita a'a to ai sadakar ai kai ma kana bukata ko in dai da wata dubun ba shi kai sadaka ta zama taka amma yanzu tun da ka ganshi ka yi sadaka da kayan mutum bai shirya ba ai iri ɗaya ne daidai yake da ka zo almajiri yayi bara ga kuɗi a jikarka ga kuɗi a jikan wani kawai sai ka zaro na jikan wani ka ba almajirin me amfani wannan sadakar da kai to dan haka ka cuce shi eh ka riga ka yi sadaka kan ku haɗu bayan ba gan shi ba eh to yanzu da gan shi biya shi in kana da akwai sai dai idan ba ka ne to kuma sai ka nemi yafiye shi ko kuma a'a ka cuce shi abinda ka cuce shi yanzu gashi amma shi ya mutu in ka san iyalin shi je ka ba iyalin to amma ka neme shi ka rasa baka san inda iyalin shi suke ba kuma already ma daman ko kun haɗu baka da wannan abun dan da kana da akwai an ce kai sadaka da shi ko to baka da wannan abun yaya za ka yi to a nan ne bonus yake zuwa sai ka samu wani aikin ibada ka yi shi yasa ko malamai suna faɗin ba abin da ya fi dacewa ka yi salatin annabi in ka yi salatin manzon Allah sai ka ce Allah wannan salatin na aje shi akan biyan bashin haƙƙin duk wanda yake da haƙƙi akan mu ba lada ake kwasa ba ka san lada in aka je lahira duk ayyukan mu ana biyan mu ne da akwatin da ma'aunin ladan mu amma idan salati muka yi Allah ne yake yin salatin a madadin mu sai ce a biya ka faɗi wane ne yake da haƙƙin da kace wanda zai iya kwashe ladan salati ta mai yawa salati da yafi karfin a biya duk duniya haƙƙi gaba daya to amma kar wani ya je ya yi ta cutar mutane na salati a'a shi salati option ne na ƙarshe na an rasa yadda za a yi ne mutumin nan ka nemi yafiye shi ya ce wallahi tallahi ba zai yafe ba kuma kai baka da abin da zaka biya shi to kai salati ka jira a'a ka neme shi baka gani ba kuma ko da ma ka ganshi baka da wannan abun to kai salati ka jira amma in ka ganshi kuma kana da abun biya ka biya in baka ganshi ba kana da abun biya kai sadaka sannan kai salatin ka tuba amma kar a bude kofa kuma a ce shikenan ai tunda an ce salati daya zai iya biyan duk haƙƙin duniyar nan gaba daya bari in je in yi ta cutar mutane kawai in yi salati daya in bar wurin kar mu yi wannan a saboda lokaci kuma mun zo kan wata gaban da muna iya tsayawa a haka za mu takaita a haka inda wanda yake da tambaya sai a yi tambaya akan wannan karatun kafin mu je karatu na gaba na? e ai ita nafila tana cikin buɗaɗɗen ayyuka da aka ba mutane dama su yi ta yi akwai nafila da take da lokaci da adadi akwai nafilan da ba ta da lokaci ba ta da adadi to nafilan take da lokaci da adadi ita ma sai ka tsaya gwargwadon lokacin da adadin da aka sanya maka nafilar kuma da aka bude ta a babun ta dawudi ka je ka yi ta yi kawai dai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dora kanka abinda zaka iya kar ka dora kuma abinda ba zaka iya ba aklifu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu to a babun ta dawudi komai zaka iya yi gwargwadon abinda zaka iya yi yau in ka ce zaka iya sauke Qur'ani kullum in dai kana da iko kai ba a ƙayyade ma cewa dole sai aya biyu ko izu biyu ko wani abu ba haka wannan duka babin ta ɗau'i ne amma a babin farille ne ake nufin haka insha Allah tabaraka ta'ala na'am na'am na'am na'am na'am yana tambaya mutum ne azumi ya zo sai ya azumi goma kuma sai ya rasu a ramadana kaga yana da sauran 20 ko 19 yace ahalin shi za su irama masa to ai bai ma zama wajibi akan shi balle sarama mar ba sai ya kai gobe azumin gobe zama wajibi akan shi in bai kai gobe shikenan dan haka ba wani ramuwa akan shi daga inda iya wanda ya samu ya azumta shikenan abinda bai samu ba bai wajaba akan shi ma balle a biya mar ba alhamdulillah masha Allah wannan dai kai ma tambayin kace daban shi tashi waccan ce to kai ma ta kan mutu yana mutumin da ya fara azumi a cikin Ramadan sai rishin lafiya ta samo shi a cikin Ramadan kuma sai ya mutu a cikin Ramadan bai ma warke ba balle ya rama to babu rabuwa akan shi amma da ya warke ya samu ikon ramawa bai rama ba to shine wasu malamai suka tafi akan cewa ahalin shi za su iya biya masa amma shi akan kai bai samu ikon rama ba ma balle a ga ya rama ko bai rama ba shikenan saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kai lokacin da mutum yayi wannan daruran yayi rishin lafiyar nan ya rasu bai samu ma lokacin rama ba saboda shi Ramadan yana cikin azumin muka na wajibai waɗanda suke da kuntataccen lokaci menene ma'ana kuntataccen lokaci ba a yin shi a yi wani ban san ko an gane ba lokacin shi a matsa yake shi kadai ake yi misali sai yayi azumi bakwai sai ya rashin lafiyan kwana uku kaga an samu goma ga wata kenan sai ya warke a wannan kwana uku bai yi ba yan sai ya dauke daga na sha ɗaya tafi ai ba ya ba ya da kowace irin dubara da zai iya rama guda uku na a cikin ramadana tunda duk ran da yayi ramadana ne ya azumta so da haka ramo uku dole za ta fara ne daga bayan sallah to bai samu marika bayan sallah ba ba ya da wani zaɓi da ya wuce wannan don haka babu ramuwa a kan shi insha Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah masha Allah na maulana eh ya yi bakance cewa idan ya samu abu kaza zai yi azumi to da farko dai ya san cewa wannan azumin ya zama wajibi a kan shi to idan wannan abin ya samu wato zai zama wajibi akan shi in abin ya samu to kuma abin ya samu ko dan haka azumi ya zama wajibi akan shi dole sai yayi in ya mutu bai yi shi ba ya mutu da wannan zimmar azumin a wuyan shi kwarai da gaske alhamdulillah za su rama kwarai da gaske insha Allah tabaraka alhamdulillah shikenan ko alhamdulillah